الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha hudu ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wadda ta yi daidai da sha daya ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuron a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu na alkawa'idul fikihiyya lifahamin nusus shari'iyya na babban malami abdulrahman ibn nasir as-sa'idi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 28 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta baiti na 41 inda mala yake cewa wa kullu sharɗin lazimun lil aqidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi da kuma baitin na 42 illa shurutan halalat muharraman aw aksahu fa batilatun fa'lama waɗannan baitukan a hada suke da juna ko dukkan wani sharadi wanda wato aka kulla shi wajen ciniki ko auratayya ko wani haka to ya zamto ainihin wato lazimi a aiwatar da shi wannan sharaɗi ɗin duk da cewa mun ce shi sharaɗi a cikin ciniki iri biyu ne akwai shuruɗul bai'i akwai kuma shuruɗun fil bai'i to shi wannan baitin akan wanne yake magana na'am akan shuruɗun fil bai'i yawa asali ba sharaɗin ku kuka shigar da shi an bayyanta ko shine abin da muka tattauna sannan mun karanta baiti na 40 da 43 ko inda mala yake cewa tusta'malul qur'atu 'inda al-mubhami min al-huquqi aw lad at-tazahumi yake cewa wato ana yin amfani da ƙuri'a lokacin da abu ya rikice ko kuma lokacin da aka kasa gane ainihin almubham wanda aka kasa gane ma'abocin haƙƙi ga haƙƙi kuma lalle akwai wanda ya cancanci haƙƙin amma an kasa gane waye ya cancanci wannan haƙƙin to sai a yi ƙuri'a an gane ko auladar ta zahumi ko kuma inda aka samu cincirundan ainihin wato al'amura wancan tustamalul qur'a inda almubhami mun ba da misali kamar mutum ne cikin bayinsa da yawa sai ce ya yanta guda ɗaya bayinsa ne guda goma sai ce cikin bayin nan nawa na yanta guda ɗaya bai ce wani ba kowa ne to yanzu kaga kowa yana expecting ɗin yanci kuma guda ɗaya ka yanta kuma ba ambaci kowanne ne ba to yanzu a nan sai a yi me na'am sai a yi ƙuri'a guda tara bayi guda ɗaya ɗa ko to sai a zuba ƙuri'a wanda ya ɗauka shi kenan sai ya yantu auladar ta zahume ko kuma inda al'amura suka cushe kuma aka rasa yadda za a rinjayar da wani akan wani shi ma mun ba da wannan misalin akan wannan dan baitin ya fito insha Allah da aka za mu tashi baiti na hudu duk da mun karanta shi amma dai ba mu fassara shi ba ba mu bayani ba akan sakai qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa in tasawala amalan jitama'a wa fi'lu ko wa fi'li ihdahuma fastami'a wa in tasawala amalani ijtama'a wa fi'li ihdahuma fastami'a mala yace wa in tasawal amalani idan ayyuka guda biyu suka yi daidai da juna wannan ka'idar a wajen malaman a wajen fuqaha ita ake kira da wato qa'idatu tadakhuli qa'idatu tadakhul kai ba tadakhul ba tadakhul sunan ka'idar kenan qa'idatu tadakhuli wani abu ya shiga cikin ɗaya kuma a yi guda ɗayan ya wadatar abubuwa ne guda ɗaya guda biyu amma wato sun yi daidai manufarsu ɗaya ce kuma ayyukan iri ɗaya ne sai ya zamto guda biyu to sai a shigar da ɗaya cikin ɗaya a ɗaya kawai ya ɗauke ba sai an yi wannan an yi wannan ba zai ba mu misali da yawa an gane ko yawa sai dai suka ce la budda an ya kuna min jinsin wahidin wa maqasuduhuma wahid sai dai sharaɗi ne ko kuma ba makawa sai su ayyukan sun zama irin jinsin abu ɗaya ne kar ya zamanto wannan yinsa wajibi ne wannan yinsa mustahabbi ne a kaga ba jinsi ɗaya ba ne ko da yake jinsi ɗaya ne amma manufar ba ɗaya ba ce to ya zamto jinsinsu iri ɗaya ne kuma manufarsu guda ɗaya ce a ƙarshe da wannan da wannan duk manufa ɗaya ce ita ce kaza an gane zai ba da misali wannan ita ce mas'alatu tadakul to wa fi'il ihdahuma to sai a aikata ɗaya daga cikin su kawai shikenan ya wadatar ba sai an yi wannan an yi wannan ba an aka yi ɗaya ɗayan ya shiga cikin ɗaya fastami'a ka ji wannan to sai yake cewa wato ka koma can ƙasa ya ɗan yi bayani yake cewa idan jitama'a amalani idan ayyuka biyu suka haɗu min jinsin wahidin kuma ayyukan nan jinsi ɗaya ne duk irin abu ɗaya ne wa kanat af'aluhuma muttafiqatan kuma ayyukansu sun haɗu da juna ayyukansu ma duk iri ɗaya ne iktufiya bi ahadihima sai a wato a wadatu da ɗaya daga cikinsu wada khalafihil akhar ɗayan sai ya shiga cikinsa kawai shi kenan wa zalika fi masail wannan kuma yana faruwa a cikin mas'aloli da yawa min ha daga ciki idza dakhala al masjida idan mutum ya shiga masallaci wa sallar ratibata wa tahiyatal masjidi rak'atayn nawabihima jami'a sunani ajza anha an gane ko mutum ne ya shiga masallaci da azhar akwai sunanin ratiba kafin azhar ko sannan akwai tahiyatul masjid an gane ko tahiyatul masjidi raka'a biyu ce um, sunanin ratiba raka'a biyu ce wannan sunna wannan sunna an gane ko shi yasa sai ce labudda an wato an yakuna wato an yakuna min jinsin wahidin yanzu kaga jinsin su iri ɗaya ne domin duk jinsin sallah ne wannan sallah ce wannan sallah ce an gane ko sannan ayyukan su iri ɗaya ne to yanzu tunda mutum ya shiga masallaci ga sunanin ratiba nafilar da ake kafin azhar ga kuma hadithin da aka ce in ka shiga masallaci kar ka zauna sai kai gaisuwar masallaci nawabihima jami'a sunan yanzu ya tashi kawai sai ya haɗe da tahiyatul masjidi da sunanin ratiba sai ya haɗe su a cikin niyya guda ɗaya sai ya raka abi wannan raka abin da ta ɗauke su su su an gane ko kaga nan tasawal amalani an gane wa in tasawal amalani jitama'a yanzu an samu ijtima'in ayyuka guda biyu an gane ko to yanzu kaga anan sai aka ce nawabihima jami'as sunani in ya tashi niyya sai yayi niyyar dukkan sunnonin gaba daya to in yayi raka'a biyu ajza'a anha wannan raka'a biyun ta isar wa dayar in yayi ta a matsayin tahiyatul masjid to ta dauke sunanin ratiba in yayi ta a matsayin sunanin ratiba to ta dauke tahiyatul masjid duk da cewa da yazo yin su kawai sai ya hade su a niyya wannan raka'a bin tahiyatul masjid ce sunanin ratiba za ta karba an gane wannan misalin wa kadhalika sunnatul wudu haka ma sunnatul wudu'i wato akwai sunnatayil wudu raka'atayil wudu ko idan mutum ya alwala an sunnanta ya sallah raka'a biyu idza nawa bi harraci ba to yayi yayi alwala sai kuma ya tafi masallaci kuma dama akwai sunanin raciba da zai yi yanzu ga sunanin ga sunanin wudu ko sunnatayil wudu ko raka'atayil wudu ga kuma sunanin raciba to nan ma an samu wato tasawal amalani ayyukan guda biyu sun yi daidai da juna wannan nafila wannan nafila raka'a biyu ce wannan raka'a biyu ce to yanzu su ma in ya je ya haɗe niyyar ga maimakon da ya yi alwala ya tsaya inda ya alwala ya ce zai raka'a biyu dama masallaci zai je to akwai nafilar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ta kai bilal ya samu aljanna ko shine duk lokacin da ya alwala sai ya sallah raka'a biyu da wannan alwalar to sai aka ce akwai sunnatai wudu ta zama sunna kenan to ga sunanin ratiba ga sunnatai wudu sun haɗu lokaci daya to idan yayi daya ta dauke dayar dayar ta shiga cikin daya wa kadhalika almu'tamiru haka ma wanda yayi umra wanda zai yi umra idza dafa dawafal umrati idan yayi dawafin umra ajza'ahu an dawafil qudum ya isar masa ba sai ya yi ɗawafin ƙudumi ba yanzu wannan ɗawafin da ya yi ya haɗe niyya ɗawafin umra ɗawafin ƙudum sai ya ɗawafi guda ɗaya niyya guda ɗaya ayyuka guda biyu an gane wannan to shi ma wannan zai yiwu sai sake ba da wani misali ya ce walƙarinu walƙarinu wanda ya yi ƙirani wanda ya yi aikin hajjin ƙirani wanda mun tattauna a cikin iziya game da hajjin ƙirani ko kaga ya haɗa umra da aikin hajji ne guri guda to wa yakfihi li hajjihi wa umratihi dawafun wahidun dawafi guda ɗaya ya isar masa umrarsa da aikin hajjinsa wa sa'ayun wahidun ya tashi sa'ayi ɗaya zai tare da cewa inda tamattu'i yayi sai yayi dawafin umra sannan ya sake dawowa ya dawafin aikin haji idan yazo sai yayi sa'ayin umra ya sake dawowa ya sa'ayin me aikin haji to yanzu tunda ya gwama umra da aikin haji lokaci daya kuma a cikin umra akwai dawafi a cikin haji akwai dawafi a umra akwai sa'ayi a haji akwai sa'ayi kuma dama aniyarsa ya gwama su ya ce dukansu su su biyan zai lokaci daya to idan ya yi ɗawafi shi wannan ɗawafin da yi shi ne na umra shi ne na aikin hajji idan ya yi sa'ayi shi wannan sa'ayin shi ne na umra shi ne na aikin hajji ayyuka guda biyu amma niyya ɗaya ta haɗe su ya yi shi ma wannan an gane ko ga wani misali mutum ne ya yi alwala da ya yi alwala a hadatha wa nama wa akala lahamal ibli idan mutum ya alwala ya kari alwalarsa ta yi me idan ya alwala ya bacci mai nauyi ta yi me idan ya alwala ya ci naman raƙumi ta yi me to alwala uku zai yanzu tunda duk abubuwan nan guda uku ya yi su ya yi kari ya yi bacci ya ci naman raƙumi an fahimta ko yanzu ya tashi mai zai yi alwala ɗaya zai yi ko ta wadatar masa ga wani misalin mace ce sai ta yi sunna aure da mijinta kafin ta yi wanka sai jinin al'ada ya zo yanzu ta tashi yin wanka guda nawa za ta yi sai ta yi wankan janaba sannan ta yi wankan jinin haida ko in ta yi ɗaya ya ɗauke mata na'am ya ɗauke me yasa tasawal amalani tasawal amalani to yanzu mutum ne ake bin sa bashin ramadan guda shida ga kuma sittatu shawwal yanzu zai iya yin guda shidan nan a matsayin sittatu shawwal kuma ramuwar ramadan ashe mutanen su fara zama faki hai yanzu ba za yanzu nan niyya za ta sawal amala ne ba za ta yi aiki ba nan to me yasa ba za ta yi aiki ba na'am jinsi ya daidaita can azumi ne nan azumi ne me ya bambanta makasud ai dama mun ce labudda an ya kuna min jinsin wahidin wa makasudu kuma wahid haka ne to kaga kenan wancan farilla ne wannan nafila ne da haka makasudin ba iri ɗaya ba ne wankan juma'a da wankan janaba wankan juma'a da wankan janaba ba za su haɗu ba? eh? za su haɗu ko? za su haɗu an gane ƙa'idar da yake to wannan ƙa'idar ba a sha wahala ba sosai wa kullu mashgulin fala yushaggalu مثاله المرهون والمسبل ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا وكل مشغول wannan ita ma ka'ida ce almashgulu la yushaggalu sunan ka'idar kenan almashgulu la yushaggal almashgulu la yushaggal ita ce ka'idar wa kullu mashgulin wa mashgulin dukkan wanda aka bashi wani aiki ya shagaltu da shi fala yushaggalu to in bai gama shi ba ba za a shagaltar da shi da wani aikin ba an gane aka ɗauke ka aikin gwamnati daga karfe 8 zuwa karfe 2 ka yadda ka yadda ga ofa eh sai lokaci kaza zaka shiga kaza ka tashi kaza eh to yanzu duk wani abu da zai shigo sai dai bayan ka gama wancan aikin yanzu an riga an shagaltar da kai daga takwas zuwa karfe biyu to kar kuma ka hango wani samu ko ka ga nan kamar yadda yanzu rayuwa ta zama babu wani kulawa kirki kawai aikin ma wani ya ki zuwa ko kuma ya je ya gudu to kar mutum ya dauka yana cin halal ne a ƙarƙashin wannan ƙa'ida wa kullu mashgulun mashgulin fala yushaggalu kamar ka sa mutum kamar yadda za ga leburori su ma a burkiloli suna yin haka daga zuwa sallah kawai sai je kuma akwai wani dan face-face da aka sashi wani guri yanzu ka shagaltar da shi ka ba shi aiki na wuni zai zo ya maka leburanci kila daga karfe tara zuwa biyar na yamma to yanzu kawai abin da zai sa ya bar gurin shine ya je sallah ya dawo ya tsaya cin abinci ya dawo kawai shine abin da zai amma yanzu ba zai tafi gida wani sai ya wajen minti talatin ko awa daya ashe wani aiki ne can kuma sai ya je ya sake yin wani aikin a can sannan sai kuma ya dawo yanzu lokacin da ya tafi ya sake shagaltuwa da wani aikin bayan an sa shi wani aikin to yanzu wancan aikin da ya shigo ya haƙinci wannan wanda ya sa shi aiki na farko domin ya riga ya yi tsada da shi daga karfe tara zuwa biyar na yamma shi za ka yi wa aiki in wani ya zo ya ce ina da wasu 'yan gyare-gyare da za ka yi min a gida ko face-face sai ka ce to gaskiya sai bayan biyar sai dai da yamma in kuma ba da yamma ba to sai dai a nemi wani ya aikin ni ina da safe da tun daga karfe tara har zuwa kaza muna da aiki amma daga bayan biyar har zuwa magariba zan iya zuwa maka wannan aikin yanzu kaga ka tashi karfe biyar an gama wancan sai kuma ka je ka shagaltu da wani aikin amma wa kullu mashgulun mashgulin fala yushagalu an gane wannan misaluhu sai ce misalin irin wannan ka'idar almarhunu abinda aka bayar da shi jingina to shi ma ya zama almashgulu birrahani kenan to fala yushaggalu bil bilbai'i aw hibati an gane ko yanzu mutum ne ya baka jingina ga dubu ka bani dubu goma ga waya na dawo ma da dubu goman ka sai kuma me sai ka bani waya to yanzu an shagaltu da me an shagaltu da jingina arrahanu jingina to yanzu falayu shaggalu kar kuma a shigo da wani abu daban wanda ba jingina ba kar ya ce to me yi ciniki to yanzu ya an riga an shagaltu da jingina yanzu abin da ya kamata karbi kayanka na jingina ba yadda kudin da aka baka na jingina to bayan an yi haka sai kuma a zuwa shagaltu da ciniki abin nan fani sayar da shi ma zan yi kana so ka siya sai kuma a shiga mai ciniki ko kuma wane e abin nan da yake jingina e to na ba na ba wane kyauta in ya tashi shi zai dawo maka da kudin jingina sai ya karba ai asali an shagaltar da shi da me jingina to yanzu sai ka karba ka ba da kudin ka karbo kayan jingina sai ka ce wane gashi na ban ma an gane wannan wal musabbalu haka abinda ka gina shi kace fi sabilillah shine al musabbalu waqafi kenan sai ka gina gida kace wannan gidan ka bayar da shi duk kudin da aka samu na haya a dinga ciyar da marayu an gane ko to ba za kuma ka zo ka sa shi a kasuwa ba saboda me saboda yanzu ka shagaltar da gidan da wakafi shi kuma ka'idar wakafi ba a kyautarsa ba kuma a sayar da shi ko kuma ka ce gidan nan na marayu eh da na ce a dinga karɓa kudin haya na sa shi wakafi to na ba wa na shi kyauta wa kullu mashgulin falayu shagalu sai baka misali ce misaluhul marhunu wal musabbalu wal musabbal shine abin da kace fi sabilillah waqafi ke shi yasa kaga ba za ka zo ka gina masallaci ka ce waqafi fi sabilillah kuma yayanka daga baya su zo su ce wallahi ba su yarda ba su sayar da gidan da masallacin sayarwa za su yi sai dai su sai da gida a ban masallaci ko su ce sun ma fasa a rushe rushe masallacin su fili suke so gida za su yi ai an riga an shagaltar da shi da waqafi idan ma bai bar komai ba sai wannan masallacin to yanzu ba masallacinsa ba ne ya zama wakafi an gane to ya babba da misalai akan haka ya ce haza ma'ana ƙaunul fukaha wannan ita ce wato shine ma'anar alfukaha manyan malamai almashgulu la yushaggal kamar yadda na faɗa ita ce ka'idar almashgulu la yushaggal wa zalika anna shay'a idhashta e wato anna shay'a idhashtagala bi shay'in lam yushaggal lam yushaggal bi ghairihi hatta yafruga min hadha al-mashghul bihi min hadha al-mashghul bihi anna shay'a abu idhashtagala bi shay'in ko idhashtugila bi shay'in shi abu in aka shagaltar da shi da wani abu lam yu shaggal to kuma ba za a shagaltar da shi wa bi gairihi da waninsa hatta ya furuga min hadhal mashghul bihi har sai an gama da wannan abin da aka fara shagaltar da shi ina fata an gane haka ka'ida take anna shay'a shi abu idhashtugila in aka shagaltar da wannan abun bi shay'in da wani abu to lam yushaggal bi gairihi ba za a shagaltar da shi da waninsa ba a kai ne ka zo ka aro ka hayo kura ko ka hayo ainihin wato a daidaita sau ka ce na awa ɗaya to shi na yanzu awa ɗayan nan ta aka ci kaya mai a daidaita sau yake ɗaukowa da guri kaza ya kawo ma kaza ya sake koma ya ɗauko awa ɗaya ka siya to yanzu ko an tare shi ba zai tsaya ba kar a ga ya zo ya sauke zai koma kai ka san mutanenmu yanzu wani sai ce to bari zai koma maimakon ya koma empty bari ya ɗebo wasu mutanen to ana son a gaya masa wa kullu mashgulin fala yushaggalu yawwa in drop ne kawai drop aka ɗauka an gane ko haka kuka yi shikenan haka kuka yi tsada to kar kuma a shagaltar da wannan abin hawan da wani abu daban wanda ba shi aka shagaltar da shi tun farko ba sai a bari hatta ya furuga min hadal mashghul bihi sai ya gama wannan abin da aka fara shagaltar da shi da shi in ya gama sannan kuma sai ya ci gaba da sai kuma a shagaltar da shi da waninsa ina fata an gane to haka ka'idar take wa zalika sai ce misalin haka karrahan kaman jingina la yuba'u wa la yuhabu kaman yadda muka karanta ba a siyar da jingina ba a kyautatta wa la yurhanu kuma ba za a sake ba da ita jingina ba hatta yanfakkar rahinu aw ya azanal aw ya azanul murtahinu har sai yanfakkar rahinu shi mai jingina sai ya gama warwarewa tukun auya azanal murtahin wato mutum ne ya ce ga wannan rediyon jingina dubu goma sai ka bashi dubu goma to kai kuma ba za ka je ka ce wane e lala ga wannan rediyon zan baka ita jingina ba ni dubu biyar ko dubu goma a riga an shagaltar da ita da wata jingina yanzu in kana bukatar kuɗi kai wa wannan wanda ya baka jingina ta farko ka ce wane kuɗin jingina abin nan rediyon nan da ka bani jingina eh to ni ma gashi yanzu kuɗi nake bukata sai ya ce a shi kuma ba shi da kuɗi gaskiya yanzu da zai bayar sai ka ce to ka yi min izini ni ma zan ba wa na jinginata in ya so ni in na samu kuɗi na bashi zan karɓo kai in ka samu kuɗi ni ma mu dawo ma da ita ya yi haka an gane ko amma in ba haka ba to baya halatta wa kazalikal mawquf haka ma abinda aka yi waƙafinsa banda aka bayar da shi waƙafi fi sabilillah la yuba'u shi ma ba a siyar da shi wala yuhabu ba a ba da shi kyauta wala yurhanu ba kuma a ba da shi jingina lin shigalihi bil waqafi saboda an riga an shagaltar da wannan abin da waƙafi tunda an shagaltar da shi da waƙafi to kuma ba za a shagaltar da shi da siyarwa ko a shagaltar da shi da kyauta ko kuma a shagaltar da shi da jingina ba saboda ka'idan shine wa kullu mashgulin fala yushaggalu an kiyaye wannan ka'idar sai ke cewa wa kadhalika al-ajirul khas haka ma al-ajirul khas wanda aka dauke shi kwadago na musamman aka keɓance shi da wani kwadago wa huwa manis tu'ujira zamanan shine wanda aka ɗauke shi ƙwadago na tsawon wani lokaci ka yaumin kaman yini guda wa sa'atin ko awa guda wa nahawihi ko makamancin haka li'amalin aka ɗauki wannan awa gudan tasa haya aka haye shi awa guda a matsayinsa na malamin makaranta aka ce zai koyar daga karfe 8 zuwa karfe 1 na rana za a dinga bashi kaza shikenan an shagaltar da shi da wannan an gane duk wasu yan dabaru ya je ya ci rabin minti sannan ya dawo ya ci gaba ko ya tafi wata period din ya shiga wata period din ya ki shiga to duk fa ya sani fa yanzu ya ki shiga ko ya fita daga cikin makaranta ya tafi wani guri ko ya je yayi wani business din a dan wannan time kar ya ce an fito break break din da aka fito ci aka yi dan ci abinci ya huta ya koma sai wop ya dauki abin hawansa sai ya tafi farm center ko ya je sai ya je ya kulla wani business ya kuma dawo wato yanzu ya sani a cikin wannan lokacin da aka dauke shi aiki a ciki yayi wannan aikin yanzu ɗayan biyu ko dai ya nemi izinin wayanda suka dauke shi aiki ko kuma in an bashi albashi ya kirga irin wannan mintunan da awoyin da ya fita sai in gwamnati ce sai ya mai mata da kudinta in kuma wani mutum ne ya dauke shi zai mai ya aka yi wannan kudin eh gaskiya lokacin da aka dauke ni a aiki daga kaza zuwa kaza na dan fita wani uzuri ya fitar da ni wata harka can naje nayi wadda bata cikin wannan abin nan to shine naga gaskiya wannan kudin tunda mun riga mun yi tsada lokaci kaza zan tsaya in yi wannan kuma na na fita to shine kar in ci wannan kudin ya zama mun matsala shi yasa dan mutane sun zabu kansu cikin matsala ai ba kai mamaki ba ina gaya maka duk wannan abubuwan da kake rena shi ke sa abin da kake samu baya albarka haɗama da zalama ba zai yi ba an ɗauke ka kai likita ne kana asibiti amma kana da wani asibitin daban a cikin awoyin da aka ɗauke ka aiki aka ce za ka yi sai ka ƙi kai lakcara ne an ɗauke ka aiki za ka yi lakcarin amma sai ka tafi can wani private guri kai ta harkokinka sai ƙarshen semester sai ka zo ka tashi hankalin ɗalibai kai ta plagiarizing ɗinsu kai ta danna musu assignment da abin nan kuma well ɗaukar ka akai wannan abin da aka baka ce akai ka gugutsura musu shi a hankali kana musu bayani suna ganewa har zuwa ƙarshen semester sai ka ƙi gaba ɗaya ka ƙi zuwa ma farkon semester sai semester ta kusa ƙarewa kuma za ga mutum yana kasuwanci ko yana zuwa bizitin wani guri ko yana zuwa kaza ko yana wasu harkokin can daban ɗalibai kuma ba sa ganin sa saboda ka sai ƙarshen lokaci kuma ga tun farkon semester yanzu in aka ce ba a bashi albashi ba na wannan lokacin zai ce an zalunce shi yanzu shi kuma da ya ƙi zuwa ya koyar da ɗalibai har sai ƙarshen semester shi kuma ba zalunci ne ba yanzu kaga wa kullu mashgulin kaga in ka duba wannan duk za ka gani in aikin da aka dauke kana ganin kare na albashin to ai ba maimakon ka zo ka karbi wannan aikin kuma ba za ka cika ka'ida ba kar ka ringa ganin to ai ka ba hakkin ka aka baka hakkin ka aka baka domin an ce kaza za a ba kuma ka yadda in wannan bai maka ba to shikenan sai ya zamto in ka tashi daga wannan sai kuma ka dinga samun wani extra aiki wanda bayan ka tashi daga wancan sai kuma ka kara dan ka kara samun incomes wanda kila wannan zai dan yalwace ka rayuwarka tunda wancan din baya isar ka to shikenan yanzu ka tashi daga wancan ko kuma in ka samu wanda yafi wannan sai ka ajiye wannan sai ka je kai wancan saboda wa kullu mashghulin wala yushaggalu
kamar kogon gurin gaba ɗaya in ka nemi permission misali ana tashi kana da abin da aka rinka za ka rinka tashi in ya amince ba eh idan ka'idar aiki ta ba da damar haka shikenan idan ka'idar aiki ta ba da damar haka shikenan an gane ko to sai yake cewa la yushaggalu fi hadhihi almudda a wannan mintunan da aka dauke shi ko awoyin ko a wannan ranakun da aka dauke shi to ba zai shagaltu ba ligairi manista ajarahu wato ya shagaltu da wani wani daban wanda ba shi ya dauke shi kwadago ba ba zai shagaltu da aikin wani daban wanda ba shi ya dauke shi kwadago na farko ba li anna zamanahu mustahiqqun lil mu'jiri domin wannan lokacin nasa haƙƙi ne na wanda ya ɗauke shi ƙwadago za ka da zai motsa sai ya tuntuɓi wanda ya sa shi ƙwadago to in ƙarfe kaza ce ina ɗauko yara makaranta zan ɗan dinga fita in ɗauko yaran dawo aka ce ba kuma ya yi don nan ka je bakin nan ka ɗauko yara ka dawo cikin yan mintuna ka dawo ba matsala ina fata an gani saboda wannan lokacin da kake kallo kake renawa za a ma hisabi ne a kansa saboda haka wannan lokacin karka rena shi karka ga cewa to a yanzu a zaune kake baka komai da aka ɗauke ka ko a yi aiki ko ka a yi aiki kai ma'aikaci ne kullum za ka je aiki ne karka ce yayin muka je suru awar zama muke ba ma komai in ka zauna doka akwai a cikin lokacin da aka ɗauke ka aka baka ofa akwai dokar da ta ce ma'aikata ku ba wani abu na aiki da ake kai zaman ka a gida babu za ka je a ka je ba aikin ma ka tafi da kawa'idul fiqhiyya ɗinka ka haddace waɗannan baitukan ɗauko ƙur'ani kai ta muraja ko na taɓo wasu eh
kuma haka misali shi daraktan gurin ma zai iya faɗa musu kore da an kuna da sabbobi an ba ku aiki tare za ku iya zuwa kamar kwana biyu tabbatar kana zuwa ne kamar kwana biyu a sati ko sau biyu da wannan aikin local government yake tambaya ta shi ma sai ga mutum a sati wani lokaci bai fiye je sau ɗaya ba ko sau biyu wannan mai kokari ne wani ma sai ga sai dab da ƙarshen wata yake zuwa ko to shine yace wai shugaban gurin ne wani lokaci zai ce kawai tunda ba wani abubuwa ake yi ba ku je ku yi sabgogin ku kawai dai kun zo kawai dan sa hannu ne cewa kun zo ko kaza ko kuma duk bai fi sau biyu ba sau ɗaya a sati in kale ko babu komai to idan dokar aikin haka ta bada wannan damar shikenan
doka ba da ba a yanayin da shi tun daga wani gwamnati ba ba abin da ake yi kawai dai an baka ne dai malam dan wani dan toshe wani
to assistant wani taimako ne kawai ake wa mutane yan wari to tun da ba wani aiki dama ake ba gurin aiki ake kawai dai ka zama na an zo an zo na zuwa dai karshen wata ne wani lokacin za a kadda ya baka a ce kamar ana ta baka kuɗi firi ne za ka kawai wani ɗan tallafi ne ake baka an ɗauke ka ga aiki dai amma in ka je kai ma baka kawai zuwa za ku yi sakatariya ku zauna ba ku da ofis ba ku da wani aiki da sauransu haka ne kawai zuwa za a zaman haka ne to an ce a'a akwai wannan ka fiye zuwa ma za ku gana da za ka gani a cikin
to an ce akwai wanda wani ka fiye zuwa kuma shi faɗa za ku yi da shugaban ma ma'aikatar ka bar so kake ka ga kwakwaf kenan ban sani ba ko yadda masa shi ma magana sa tana da alaka da wannan to shi wannan kamar akwai kilinas haka da masu yi na'am
za ka ga musamman su kilinas sun suka zo da safe suka yi share a wasu da zama
na'am amma gaskiya fama din staff haka akwai haka daga cikin ofis a cikin wasu sai idan ka ba su lokacin su na hawa na'am amma kuma tana da ba su dan wani abu ba wai a cikin aikin su ba mm.
shi ma wannan zai zama akwai matsala ne to idan aka ce mutum kilina ne na san dai yawanci in an ɗauki mutum ana gaya mai ƙa'idoji cewa an ɗauke ka aiki musamman aikin gwamnati zai wahala ta baka ba wata takarda ta cewa ga abin da aka ɗauke ka ga yanda ake so ka yadda da kaza ka yadda da kaza ka yadda da kaza in da abin da yake bai ci karo da wannan ƙa'idojin ba babu matsala in dai duk aikin da aka ɗauki mutum sai ya zamto a cikin ma'aikata kuma yana yin wani abu daban saɓanin wanda aka ɗauke shi kuma bai ci karo da wanda aka ɗauke shi ba yana yin wanda aka ɗauke shi kenan akwai ɗan dama dama ga wanda duk da cewa shi ma akwai ba abin nan wanda zai zo ya gama aikinsa gaba ɗaya sai ya tafi time ɗin ne ba zai cikawa amma duk abin da ake so ya yi kamar yadda aka ce wani kilina ne kawai ce aka yi zo yi share-share abin nan to amma gurin taruwar jama'a guri ma'aikata ai so ake in ya kuma da tuka kuma gogewa in sharewa ne gum an cici wani abu an fito break an cika zaka kuma sharewa wato abubuwan ne ba akwai akwai akwai matsaloli a ciki eh na'am kamar akwai kuma wani wajen ma'aikata za ka karfe takwas zuwa hudu lokacin aiki na'am zai kasance kuma akwai overtime za ka iya wuce biyar shida aiki ta su har bakwai na'am to kuma gwamnati ba ta biyan wannan overtime irin wannan yanayin kuma ya kai za ka iya tsakuro wasu awaita ta kai wasu abubuwa ko kuma lokacin zuwa ba lallai sai ka zo daga karfe takwas da aiki mai ba za a so ma da wuri ba Mm.
da karfe sha ɗaya ko sha biyar ke so na'am kuma za ku iya kaiwa bakwai takwas ko tara masu yawwa kai sai ya zama tun da sai wajen sha ɗaya aikin normal ma'aikatar yawanci manyan da sauransu ba sa fitowa sai wajen goma sha ɗaya kai kafin lokacin sai ka je kai wasu ayyukan tunda in ka zo ɗin tunda su sun zo a makara kuma sannan sai sun makarar da ƙanana sun wuce lokaci to kaga awoyin za ka ɗauka tunda har ana janka ka wuce awoyin aiki to kai ma don ka tsakuri wasu ta nan baya wa'yanda su kuma za ka zai zama to abin nan musamman in ya zama haka kullum ake yi to sai zama na kai in ka je tun takwas kuma sai a kai har- har dare saboda kawai aikin su wayanda za su yi aikin ba za su zo karfe goma ko sha ɗaya da- da wuri ba sai can da rana wajen sha biyu ko wani abu mai kama da haka so in an fara aikin sai ga kila za a tashi hudu amma sai a kai shida to duba kuma kai wannan shidan da aka kai ka karamin ma'aikaci ne kai baka da dama kai korafi kuma ba biyan ka za a yi ba na wannan daga karfe hudun zuwa shida to yanzu ɗayan biyu ne idan za ka iya kai hudunka in ta tashi ka tashi da za ka iya zuwa ba ruwanka ko kai kaɗai ka je ma'aikatar ko kawai za ka tafi karfe takwas ɗinka ka samu guri ka zauna wayanda suke lura da ayyukan ko wanda sai sun zo za a yi aikin ba laifinka ba ne in sun zo ku fara aiki kai dai kawai karfe hudu aka ce ma za ka tashi wani hudu ta kawai ka tashi idan hakan ba zai cutar da kai ba kana da damar kai haka kuma su wa'anda suke sama da kai ba za su cutar da kai ba akan haka sai ka ɗauki wannan ka'idar idan kuma hakan zai zama wa mutum matsala to tunda ya san su duk manyan ba sa fitowa sai wannan lokacin kuma in ya zo shi ba dama ya tashi sai sun tashi to kaga sai ya ga bari ya dan yi amfani da dama yana son an tashi inda za a tashi a bi ka'idar aikin bayan an tashi karfe uku ko hudun kila yana so kuma ya je yana iya zuwa ya wasu ayyukan to ga kuma yanayin yadda nature aikin ta kasance to kaga irin wannan sai ya ce bari to ya ɗebi awoyin farko ya je wasu abubuwan nasa na rayuwa sannan kuma in ya tafi ya san dama time ɗinsa ya tafi to kaga wannan duk abubuwa ne wanda za ga tsarin aiki duk aka bari za ga abubuwa ne sai dai kawai mutum ya ji tsoron Allah ya kamanta gurgudan hali duk inda ka je za ga abubuwan wato ko kai ka ce za ka bi ka'ida to za ka yi ta cin karo da wasu matsaloli saboda kila akwai wanda suke sama da kai akwai wanda ko sa'anninka ne su kuma ba haka za su yi ba so za ka zama wani wani wani daban haka da sauransu so saboda haka mutum zai tuna magana sai ka katse ni sai ka bari na gama kuma sai ka yi magana an fahimta ko so saboda haka wannan shine abubuwan da ya kamata mutum ya kula sai iya gwargwadon abin da yake ganin ya kwatanta daidai yawa yanayin ayyukan musamman ƙasar tamu ne kawai abubuwa ba komai ne yake tafiya in order ba gaskiya abin da yake rubuce daban abin da kuma ake aiwatarwa a zahiri daban to wannan shine matsalar da muka samu kuma shi ya haifar mana da damuwoyi da yawa a ƙasar tamu domin rashin bin ƙa'idoji shi yasa abubuwa da suka taɓarɓare da a ce tun daga sama ƙasa kowa zai bi ka'ida ya bi doka yanzu da zo muke tattaunawa da wani uwa ya ce akwai wani cikin manyan malamanmu sun je ko ƙasar Nijar ne akwai wani wata hanya ko ba a hawanta ne ko waye kuma dokar cewa ta yi in mutum ya hawa a bashi sai ya ci kilomita goma sai a dawo da shi baya ba wanda zai ma magana mutum ya yi ta abin nan su ma yadda suka abin nan kawai can sai wani jandarman ya tsaye da su daga yana ai mu yan Najeriya ne ai kaza kaza kaza yace to to madalla sannan ku da shigowa Nijar kaza kaza sai ga yasa yace to sai dai kuma dokar ta ce in mutun ya biyo wannan ko ya aikata wannan abin da kuka aikata shine sai ya koma can inda inda ya taho ba wata magana suka ce ai magana kenan dokar ita ce sai ku koma can kenan tafiya kilomita goma ta tafi a banza sai ka sake koma don saboda ka abu abu kilomita 20 ne mago to kaji ashirin ne ma ba goma ba da saboda ka za ga akwai abubuwa wayanda suke rashin bin ka'idoji da doka ya sa gaskiyar magana ba mai jin daɗin rayuwar kuma in kaga cewa wayannan maganganun duk da kake kallo wayannan ka'idoji ne fa na musulunci kuma wayannan su ne ka'idojin zaman lafiya a ko ina a duniya kuma duk inda kake tunanin sun ci gaba a duniya za ga wayannan dokokin da kake kallo na musulunci duk da ba su ce musu na musulunci ba su suke ɗabbakawa kula da lokaci managing time kaza kaza kula riri ta lokaci in ka je kai abin shi sa za ka ga su wasu kasashen ma komai nasu fa awa ne in aiki za a dauke ka fa awa ne duk awa ɗaya ga abin da za a baka kwanan baya muke magana da wasu wata ɗalibata da take Egypt akwai wani baban wani yaro da yake so ya kai ɗan nasa can yana so ya hadda Qur'ani ya kuma iya larabci cikin shekara guda zai iya yiwa suka ce yace shi yana so ya kama man gida ne don yana da sukuni baban yara ya ce ko ina da wani wanda na ce eh akwai ɗaliban ma can zan taɓa na taɓa ta ta ce eh mijinta ma yana irin wannan hanyoyin na ce ya tsarin yake ta ce ai ita in ma malami ɗaya yake so ya zauna da shi su suna da wannan kawai tsarin su fa'awa ake biya in ma so kake ya wuni da yaran naka awoyin duk zaka siya kawai shi ba da matsala zai ta zazzaga wa ɗanka karatu ne amma ba duk awa ga kuɗinta kamar yadda ka san kamar irin su Dubai da waye in ka hau mota mita ce ga ta nan kawai ba wai in ka zo a yi ma awon igiya daga nan an ga kai bako ne a ce daga nan zuwa ka buga a ce naira dubu daya a an gane ko kawai mita ce alaikum salam kuna kana zuwa kana zuwa gurin da za ku tsaya kawai za ga an tattafa wani abu kawai sai a ja fir sai a janye receipt sai a ba ga kudin ka da na mitar da aka tafi da kai la darara wala dirara to wayannan ka'idojin za ka ga in aka bi su za ka ga kowa zai zauna lafiya kuma kowa zai ji daɗi ina fata an gane da aka fattakullaha mastata'tu insha Allah a lokacin gaba da karatu ko yake cewa wadarul mu'jaratu haka gidan da ka bayar haya la tu'jaru to ba za a kuma ba za a kuma ba da shi haya ba hatta tafrugal muddatu har sai lokacin da aka yi biya na hayar ya kare shekara aka biya ka kudin haya eh to yanzu ba ka da damar ka kawo wani dan hayan har sai an yi mai har sai mudda ta kare shi sa akwai kasashen larabawa nan su ba wani sai shekara ko a duk wata ne yanda kake biyan kudin wuta kake biyan kudin to duk wata kuma zaka biya kudin haya an gane ko to kaga kamar yanda ka san cewa idan ka kama gida haya ba za a tashe ka ba ko a zo a sa wani sai kudin haya ka ya kare an gane ko saboda da an kawo wani dan hayar ko an ce kuma ka tashi to kuma yanzu an shagaltar da wannan hayar da wani abu daban kuma akwai ka'idar wa kullu mashgulin fala yushaggalu yanzu tunda an shagaltar da kai an baka haya to sai a bari sai wa'adin hayar ka ya kare na'am dawo da kuɗi wani abu ne daban me zai sa a tashe ka yanzu za a dawo ma da kuɗin ka a ce ka tashi yanzu kuma alfarmarka ake nema ba wai kawai za a kuɗi ne ai gashi na a ai da zarar an baka gidan ka biya kuɗi ai kuma an fara ijara kuma wannan su ala shuruɗi kuɗin shekara ka biya yanzu sai dai babin nasiha da adalci da waye kuma a zo a ce maka za a yi kaza ko kuma wallahi da an ba da shi haya kuma yanzu yanayi yayi sai da gidan ake so a yi in kuma kana da halin da zaka siya to in kuma babu to za a siyar in yaso sai a dama da kuɗinka saboda ana so a sa shi a kasuwa to kaga yanzu wannan wata maslaha ce ta taso to sai a nemi izinin ka amma ba kawai dan gadarar gida ba naka bane an saka haya kawai ce ta shiga kuɗin ka sai da yanda dalili an gane ko bal kullu mashgulin mashgulin bi haqqin la yushaggalu bi akhar ka'idar shine dukkan mashgulin wani abu da aka fara shi aka shagaltar wato duk wani abu da aka shagaltar da shi bi haƙƙin bisa cancanta bisa haƙƙi la yushaggalu bi akhar to kuma ba za a shagaltar da wannan abun da wani abu daban ba hatta ya furugal haqqu anhu har sai haƙƙin da ke tattare da wannan abun ya ƙare wallahu a'lam an gane wannan ka'idar wa kullu mashgulin fala yushaggalu wannan in ka dauke ta za ta shiga gurare da yawa an baka misalai ne kadai bil misal yattadhihu al maqal amma dai kaida ce wanda za ta shiga abubuwa da yawa malam me kake so ka tambaya na'am na'am eh wani ya dauke ka ba ma da haka ke cewa wani waje wani sun gobi su je ka da ba wanda kuma na farko ko wani abu na'am to nan da kana fito kana fita kana fita kana wani kuje ba ka tare da to na farko ko ka haɗi ce ne ke ba eh shi ya baka izinin cewa in kana da wani uzuri ka je ka yi ka dawo to an shi kenan ai dama shi tun da ya ɗauke ka aiki kuma za ka yi mai aiki daga lokaci kaza zuwa kaza amma ya baka dama cewa inda wani uzuri a tsa- a lokacin aikin ka iya zuwa ka gabatar da uzurin ka dawo ai shi kenan dama abin da ba a so shine lokacin da kake wannan aikin kuma ka je ka shagaltu da wani aikin sai in ka nemi izinin shi wannan zan je gida ko kuma zan je in karɓo wani sako ko zan je in siyo abu kaza in ya ce a ba matsala ka je shi kenan an gane ko shi sa za ga ko a aikin gwamnati za ga akwai movement book an yadda ba a ce wai kawai ka tsaya gurin aiki ba akwai movement book in za ka dan motsa za ka je wani uzuri ai dan adam dole yana uzuri ya kan fado masa sai a ce to ga wani littafi rubuta ka fita karfe kaza kuma in ka dawo za ka zo cikin wannan littafin na dawo karfe kaza ita ma a gwamnati ta yarda da wannan in wani uzurin ya bujiro maka ka iya fita sai ka nemi movement book sai ka ce wani uzuri ya kama ka kaza za ka je guri kaza sai ka rubuta sunanka da lokacin da za ka fita in ka je kuma ka gama a- uzurin da ya fitar da kai sai kuma ka dawo lokacin da ka dawo kuma za ka rubuta ka dawo lokaci kaza shikenan amin da amin wata tambayar na gane wata tambayar da shi ne ita ake da gimara na'am kana aikin kuma amma kana wata harkoki na ka daban da ba aikin ba kai da aka ɗauke su kamar misali ko aikin gaji ne suna hira da wani a can waje haka amma ina fayar gida wani shi ma ba a ba ai ba wannan ai bai hana ka aikin da aka dauke ka ba dan ka zo ka- ka- kana waje kana kula da inda aka dauke ka ai bai dau- bai abin nan ɗinku ba ai ai ba shi ba kai tambaya ba ka kyale ni da shi a'a to ai in ya- in ya boye ni abin da ya bayyana ba shi zan bashi fatawa akai ba
Allah ya lafiya wa
ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا to me kake so in yi gudu in yi gudu mu gama shi ko tambayoyin nan ne suka tsaye da mu kenan in mu- in ka ba mu minti goma za mu iya gama awa ɗaya kenan bari mu gani bari mu jaraba amma dai ko wan- wannan ma yana dan bukatar bayani amma bari mu tafi mu gani wa man yu'addi an akhihi wajiba wanda ya bayar da wani wajibi da ke kan dan uwansa wajibin ba akan sa yake ba akan wani yake shi sai ya bada wajibin a madadin dan uwansa lahur ruju'u yana da damar ya koma wajen mai wannan wanda wajibin ke kansa ya ce to na ba da kaza baka nan to yanzu tun da ka dawo ba ni innawa yi ɗaliba in yayi niyyar dama ba kyauta ya ba yana da niyyar in an dawo zai nema an gane wannan ko wa man yu'addi wanda ya bayar da wajiban yanzu misali mutum ne kawai sai ‘ya'yan makocinsa suka zo suka same shi suka ce abban mu ya yi tafiya kuma wallahi ba komai a gidan abinci ya ƙare ba kuɗin da za a abin nan kuma mun yi waya da shi ya ce gurin da yake babu banki da zai turo kuɗi ba kaza ba kaza ba kaza misali to shi ne muke so da Allah ka ba mu aran naira dubu a- ashirin misali ka ba mu dubu ashirin za mu ɗan sassai kayan abinci kafin ya dawo in ya dawo sai a baka an gane ko to yanzu a nan yanzu wannan ku- wannan abin da ka bayar me za a yi da shi na'am siyan kayan abinci siyan kayan abinci wajibi ne akan magidanci ko ba wajibi ba ne to yanzu sai ka ba da wajibin da ba akan ka yake ba akan wani ƙa'ida ta fito to ta lahur rujuhu to da ya dawo kar ya ce a ni ban yi niyya ba ni na ce ka bayar an gane ko yanzu in ya dawo ka ce to wani eh yara sun zo an iyaye mata sun turo daga gidanka sun turo yara kaji kaji kaji kaji don haka na bayar na ce in ka dawo za ka bani to ba zai ce ba zai biya ba dole ya biya an gane ko shi yasa suka ce amma a nan wannan ƙa'idar ko da yaushe tana shiga cikin haƙoƙi na dukiya ne kawai musamman irin abin da baya buƙatar niyya idan abu ne wanda yana buƙatar sai kayi niyya to idan na bayar a madadinka kana da dama ka ce ba ka biya ba yanzu misali kawai tunanin ka kusa ba- lokacin ba da zakka yayi kana fitar da zakka kawai sai na ga wani matalauci na ga wani don mutum fakiri mabukaci kawai sai na ɗauki naira dubu goma na bayar a madadin zakakka kawai sai da na bayar sai na zo na ce eh alhaji eh to wallahi dama ka fara fitar da zakka eh to wani fakiri na gani na san da kai ma ka ganshi zaka bashi zakka to ba ganshi ba ni na ganshi amma na bashi dubu goma na ce in ka zo zaka baka yanzu kaga ita zakka ibada ce da take bukatar niyya to in bai yi niyya ba to ba lalle ya biya ka ba amma abin da ba a bukatar niyya ciyar da iya- iyalanka ko kai niyya ka samu lada ko kakkai niyya sai ka ciyar da su gara ma kai kyakkyawan niyya ka ciyar da su ka sauke wajibi kuma ka samu mai lada an fahimta ko amin amin yake cewa ma'ana haza ma'anar wannan baitin anna kulla man adda an gairihi dainan wajiban duk wanda ya biya wa waninsa wani bashi na wajibi alaihi da ke kansa wana war ruju'a alaihi yayi niyyar kuma za a dawo masa da abinsa fa innahu yarji'u alaihi yana da ikon ya koma a- ya- ya ya nemi a kawo- a dawo masa da- da da wannan abin da ya bayar wa yalzamul mu'adda anhu ma addahu anhu kuma lazimi ne wanda aka biya wa bashin ya biya bashin da aka biya masa wajibi ne wa yadkhulu tata hadha jami'ad diyunil adamiyyin dukkan ilahirin wato jami'ud diyunil adamiyyin dukkan basussukan da suke al- wato da ke tsakankanin yan adam zai iya shiga karkashin wannan ka'idar min alqardi na abin da ya shafi rance wasalami da kuma abin da ya shafi sautu wa athmani sila'i da kudin kaya kudin wato haja kudin kayan siyarwa wan nafaqatil wajibat wajibati lizawjat da kuma ciyarwa ta wajibi lizawjati ga ainihin wato mata matan aure wal mamalik da bayi wal aqaribi da makusanta kaman iyaye wal baha'im da dabbobi wa'annan duk ciyar da su wajibi ne akan mutum da haka in mutum baya nan aka ciyar masa to wajibi ne in ya dawo ya biya wa yadkhulu fi hadha yana shiga karkashin wannan ka'idar qada'u dhamini wato biyan ad-dhamini garanto wal kafili da mai yin beli shine al kafil an gane ko mutum ne yayi maka garanto to abin da ya ma garanto akai wajibi ne sai ka biya shi domin abin da ya biya din nan wajibi ne kai ka biya shi sai ya maka garanto sai ya biya a madadinka haka wato abin nan alkafil wanda ya isar maka wato wanda ya isar maka ya karbo ka beli bisa wasu sharuɗa da ka'idoji kuma kila hadda kuɗi to wannan kuɗin da ya bayar in dai ba kyauta ya bayar ba to wajibi ne ka dawo masa da shi ma alal madmuni anhu wal makfuli lahu yake cewa wa yadkhulu fi hadha qada'u ad-damini wal kafil wato biyan ad-damini wanda aka yi masa garanto wal kafil da wanda aka yi belinsa ma alal madmuni anhu irin abin da ke kan al madmuni anhu wanda ya yi masa garantan wal makfuli lahu ko kuma wanda ya mas- ya yi belinsa walau lam ya azan fi daman ko da fa bai yi izinin a mai garanto din ba bai yi izinin ka yi masa lamuni ba bai yi izinin ka je ka lamunce a sako shi ko a- ka ba da kuɗi a madadinsa ba ko da bai yi wannan izinin ba wala fil kafalati ko da bai yi izini a wajen kafala isuwa din ma'ana beli din ba wa hadha kulluhu inna war ruju'a wannan fa idan duk wanda ya bayar da kuɗin to walal ada ko kuma a wato abin nan fi daman wala fil kafala walal ada ko kuma biyan bashi wa ha- wannan duk ba sai an nemi izinin ka ba in an bayar kuma sannan wanda ya bayar din wa hadha kulluhu wannan dukkan abubuwan ko ad-damana ko kafala ko ada din inna war ruju'a in shi wanda ya bada kuɗin dan a sake ka ko dan yi maka garanto ko makamancin ko ya biya maka bashin dama yayi niyyar zaka biya shi zaka dawo masa da kuɗin sa fa in lam yanwi ruju'a idan ko dama ba da niyyar ka dawo masa da shi ba ya bayar fa ajruhu ala Allah shikenan ladan sa yana ga Allah dama ba dan ka dawo masa da shi ya bayar ba wala yarju ala man adda anhu ba zai sake dawowa ko da daga baya wato ya nemi wanda ya biya wa wannan bashin ko wanda ya wa garancan ko ya belin sa kuma sai ya biya shi mutum da dama asali babu niyyar biya an gane wa hadha aidan kulluhu fi diyun wannan dukkan sa abin da ya shafi basussuka kenan allati la tahtaju ila niyyatin irin basussukan da ba sa bukatar niyya fa amma ma ya hataju ila niyyatin amma dukkan wani bashi ko wani nauyi da ke kan mutum wanda yana bukatar niyya ka zakawati kaman zakkoki zakka kenan wal kaffarat da kuma kaffarori wa nahwiha da makamancin haka fala yu'addi an gairihi to mutum ba zai biya wa waninsa ba illa bi iznihi sai da izininsa an gane ko li'anna hadhal ada domin wannan biyan la yubri'u man adda anhu ba zai kubutar da man adda anhu wato ba zai kubutar da wanda aka biya wa din ba tunda ko an biya shi ba da bai niyya ba kaga abin bai sauka da kansa ba kenan da haka in ka yi ma biya masa tunda abu ne wanda sai da niyya kuma bai yi niyya ba to in ma ka biya masa ai bai sauka ba da kansa ko kun fahimci wannan lihtiyajihi li niyyati saboda akwai buƙatar niyyarsa kuma bai yi ba wallahu a'lam wal wazi'at wal wazi'atu tabi'i anil isyani kal wazi'i shar'i bila nukurani wal wazi'i wal wazi'i tabi'i to to mu bashi haka wayancan dama godiya ce waccan godiya ce bai cikin guda biyu shi ba wannan naga kaman zai dan dau lokaci amma bari mu gani saura minti nawa minti uku a goma ma a to ai shikenan sai mu tsaya a nan ku yi hakuri in mun gama kila in mun gama ko mukaddima ta wancan din kila mai insha Allah ko tarihin shi shi ibn abi zamanin din ko tarihin sa a karanta insha Allah to insha Allah sai mu tsaya na abinda mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik